Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yau Juma'a ɗaya ga watan Ramadana hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya daidai da ashirin da hudu ga watan April miladiya dubu biyu da ashirin. Shehu yau zai buɗe mana tafsirin Alƙur'ani mai girma cikin filiya da tafsir na Maulan Musa Ibn Faidati Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu shafi na a cikin juzu'i na biyu shafi na 122 muna cikin suratul ma'ida za mu tashi aya ta 23 malam muhammad mubarak zai ja mana baki zai ja mana baki shehinmu sheikh ibrahim mansur imam kaduna zai mana fassara akramakumullahu bismillah minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ إدري لنا بهذا المهدر ولتعطه بنظرة تأتي لنا بالزمن آه. يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna taya ku murna na shiga wannan wata mai alfarma watan rama watan jin kai watan tausayi watan alkhairi ga baki ɗayansa shine watan ramadan alhamdulillahi shekarar da ta wuce mun tsaya ne wato a cikin suratul ma'ida wannan sura ta yi daidai da halin da muke ciki a wannan lokaci da wannan yanayi da 'yan uwa musulmi muke ciki ana fama da annoba ana fama da yunwa idan ka fito waje ka hadu da cuta in ka koma gida ka kulle ka hadu da yunwa to ita kuma wannan sura sunanta ma surar kabaki wato sura ta kabaki shine suratul ma'ida wannan sura madaniya ce kuma tana da ayoyi 122 an saukar da ita ne a madina farkonta ya fara da bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal ladzina amanu awfu bil uqud ya ku waɗanda kuka yi imani ku cika alƙawuran da kuka ɗauka tsakaninku da Allah wannan sura ta sauka ne wato a arfa ranar hajjin bankwana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan sura sai ya ce ya ayyuhan nas inna suratul ma'ida min akhiril qur'an nuzulan fa ahallu halalaha wa harrimu haramaha yace ya ku mutane ku sani cewa wannan sura ma'ida tana daga cikin ƙarshen wato ita ce ƙarshen surar da ta sauka a cikin alkur'ani saboda haka abin da nake muku umarni da shi duk abin da wannan sura ta haramta ku haramta shi duk abin da wannan sura ta halatta ku halatta shi to anan ne abdullahi dan umar allah ya kara mar yadda yake cewa unzilat suratul ma'idatu wan nabiy sallallahu alaihi wasallam ala rahilatihi falam tastadi an ta'milahu hatta nazala wannan sura ta sarko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan taguwarsa saboda nauyin umarnin da ke cikin wannan sura sai da taguwar ta kasa ɗaukan manza sallallahu alaihi sallama sai da ya sauka a kanta domin saboda nauyin abin da yake sauko manzo Allah sallallahu alaihi sallama taguwar ma tana nema ta durkusa cikin ta yana nema ya tafi ƙasa sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan sura wato ita ce take cika abubuwan da suratul nisa'i ta ɗauko waɗanda muka karanta din nan a baya na uqudul ahkam wato alƙaura da kulle-kulle na hukunce-hukuncen ubangiji tabaraka ta'ala waɗanda suke guda shida waɗanda suka zo a cikin suratul ma'ida wanda wato wannan sura ita a suratul nisa'i kenan shine hukunce-hukunce guda shida kamar yadda muka faɗa a farkon sura to ita wannan suratul ma'ida idan muka kalle ta da kyau za mu ji farko Allah tabaraka ta'ala ya bude ta ne da wasici ya ayyuhal ladzina amanu awfu bil uqud ya kodan da kuka yi imani ku cika alƙawarorin nan da kuka karba kuka rika daga Allah tabaraka ta'ala guda shida a cikin suratul nisa'i menene waɗannan alƙawura sune hibzul amwal hibzul ansab hibzul adyan hibzul abdan hibzul lisan hibzul iman waɗannan alƙawura guda shida to wannan sura ma'ida tana cika sauran bayananta ne mun yi alkawari daga allah tabaraka ta'ala za mu kiyaye dukiya ba za mu yi sata ba ba za mu ci dukiyar maraya ba sannan za mu kiyaye nasaba ba za mu yi zina ba ba za mu yi liwaɗi ba ba za mu zubda wato ruwan maniyinmu a wurin da bai dace mu zuba shi ba sannan mun yi alkawari da allah tabaraka ta'ala za mu kiyaye addini mun yi alkawari da Allah tabaraka ta'ala za mu kiyaye jukkunan mu mun yi alkawari da Allah tabaraka ta'ala za mu kiyaye harasan mu mun yi alkawari da Allah tabaraka ta'ala za mu kiyaye imanin mu to ita wannan sura suratul ma'ida tana cika sauran waɗannan alkawura ne kamar yadda aka ambata ma'anan uqud alkawari wato kulle kulle jam'i ne na aqd wato kulli asalin kulli shine wato kamar a ɗauki igiya a haɗa ta da guga ko a ɗauki igiya a haɗa ta da igiya za ta ƙara ƙarfi ke kamar yadda mu 'yan ɗariƙa muke yi wato muna ɗaukan igiyar fara'in mu haɗa da gugan nawabi muna ɗaukar wato igiyar shari'a sai mu ƙulla ta da gugar ɗariƙa yanzu yanzu sai kaga an janyo ruwa yanzu yanzu sai kaga amfani mai yawa ya zo wannan shine ma'ana zaka ji Allah tabaraka ta'ala yana faɗi a wurare bismillahir rahmanir rahim wa auhu bi ahadi ufi bi ahadikum wal mufuna bi ahdi mu idza ahadu wa auhu bi ahdi Allah idza ahadtum wa laqad kanu ahadu Allah min qablu la yawalluna al-adbar إن الذين يشترون بعهد الله ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا waɗannan alƙawura da muka ɗauko su daga cikin suratun nisa'i shine ita kuma suratun ma'ida take so ta cika mana su to kuma wannan sura da za mu tashi cikinta ta dace da wannan yanayi da muke ciki domin kuma ko shekarar da ta wuce allah tabaraka ta yana gaya mana bismillahir rahmanir rahim walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilayhi al-masir wato mulkin sammai da abin da yake cikinsu da kuma mulkin kasai da abin da yake cikinsu da kuma abin da yake tsakaninsu baki ɗaya mu sani na Allah ne da mu da samman da abin da yake cikin samman da kassan da abin da yake cikin kassan baki ɗaya daga Allah muke kuma zuwa ga Allah za mu koma saboda haka musulmi mai hankali kada ya bari wannan annoba ta ɗimauta shi har ta sa imaninsa ya zama safa-safa yana da kyau mumini ya sani walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilayhi al-masir duk mumini ya sani mulkin sammai da kasai da kuma abin da yake cikin su baki ɗaya na Allah ne saboda haka abin da muke cewa a kullum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan masihu da wannan annoba da waɗannan wato makirce-makirce da kulle-kulle waɗanda iliminmu bai kai mu gano su ba Allah mun mai da lamarin zuwa gare Allah kai ka san komai ka san annobar ka san cutar ka san gaskiyar lamarin kuma ka san wasu kulle-kulle da suke biye da bayan cutar Allah mun kai kuka zuwa gare ka tabaraka wa ta'ala zil jalal wal ikram saboda haka yan uwa ubangiji tabaraka wa ta'ala yana kiran yahudawa yahudu da nasara cewa su zo su sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama su miƙa masa wuya su sallama masa domin kuwa wato a sahabban manzo Allah sallallahu alaihi sallama wata rana sun zauna cikin yahudawa suna tattaunawa da su akwai mu'azubin jabalin a cikinsu sai suke cewa ku yahudawa kun fi mu sanin cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama Allah ne ya aiko shi domin kuwa labarinsa a cikin littattafanku ya cika ko'ina har allah yana gaya mana cewa ku nan kun san manzan Allah fiye da yadda kuka san 'ya'yanku me yasa ba za ku sallama masa ba kuke wannan kumbiya kumbiya kuke masa wannan makirce makirce sai yahuda suka ce a mu ba mu san shi ba babu wani labarinsa a cikin littafin mu mu a tarihi sallama da ake faɗi babu wani labarinsa tun daga annabi musa allah bai ƙara aiko wani annabi ba shi ne sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya kira su ya ce da su ya ahlul kitabi qad ja'akum rasuluna ya kuma abota littafi wato yahudu da nasara qad ja'akum rasul qad ja'akum rasuluna haqiqa manzon mu babba Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya zo muku yubayyinu lakum yana yin bayani gare ku dalla dalla daki daki yana yi ku bayanin abin da ya koyo a cikin littattafanku na daga shara'i'uddini wato abubuwa da ya koyu na hukunce-hukuncen addini manzo Allah sallallahu alaihi ya zo yana yi muku bayanin su da kuma abubuwan da suke wato sun haɗu da alkawari na rama da kuma narko irin na azaba ala fatratin kuma sai aka yi sa'a manzo Allah ya zo a lokacin da duniya take tsananin bukatarsa ya zo a lokacin fatara fataran nan ta inqida'un minar rusuli wato yankewa na daga manzanni dama fatara fatara biyu ce kamar yadda maulana shaka mada tijani radiyallahu anhu ke faɗi yake cewa al fataratu fataratani fataratu kufrin turfa'u bi irsali nabiyyin ko fataratu islamin turfa'u bi ba'zi shaykhin murabbin fatara kala biyu ce akwai fatara ta musulunci wato ga musuluncin amma sai a koma tsabace-tsabace da kuma wato a bori da kuma bid'o'i to sai Allah tabaraka wa ta'ala a a wato fataran musulunci fataran musulunci shine ta dauki gaba daya sai a waye gari ana bauta wa gunki ana bauta wa rana ana bauta wa ruwa ana tsaface tsaface da sauran fatara ita kuma ta musulunci wato waccan fatarar kafirci kenan manzo shi ke iya dauke ta amma fataran musulunci wali shine ke dauke ta fatara ta kafirci allah yana ta da manzo ya dauke ta fatara ta musulunci allah yana ta da wali shi kuma ya dauke ta shine irin waɗannan ayyuka na bidiyoyi da sauransu sai wali sai zo sai sabunta addini kamar yadda shi usman dan fodiyo yayi rahmatullahi alaihi kamar yadda maulana shekara ibrahim yes yayi allah ya kara masa yadda wannan shine dalili Allah tabaraka ta'ala ya turo muku shi a lokacin da duniya take tsananin bukatarsa yankewar manzanni ta samu zamanin ku is domin kuwa lam yakun bainahu wa bain Isa rasulun tsakanin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da tsakanin Annabi Isa babu wani manzo wa muddatu zalika 569 sana tsakanin Annabi Isa alaihi salam da tsakanin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama an samu kusan shekaru 569 ba wani annabi babu wani manzo ko da yake akwai annabawa waɗanda su allah ya aiko su akan kawunan su da bai turo su zuwa kowa ba amma ba su da yawa an ta kulu ma ja a min bashirin wala nazir wato abin da yasa allah tabaraka ta ya aiko shi saboda kada ku zo ranar alkiyama ku ce mu babu wanda ya zo ya mana gargadi babu wanda ya zo ya mana bishara da aljanna laulam ya ci muhammad da ba dan annabi muhammad sallallahu alaihi ya zo muku da kultum ma ja'ana min bashirin wala nazir da sai ku ce mu babu wanda ya zo ya mana bishara babu wanda ya zo kuma ya mana gargadi to ƙaryar ku ta kare fakat ja'akum bashirun wa nazir hakika mai albishir ya zo muku mai gargadi ya zo muku shine muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wallahu ala kulli shay'in qadir allah mai iko ne a bisa komai in ya nufa ya faru sai ya faru al'ada to ba yanzu ƙaryar yahudu da ƙaryar nasara sun ƙare muhammadun ata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya riga ya zo wa huwa bashirun wa nazir shine mai albishir da gidan aljanna kuma shine mai gargadi da gidan wuta baina adamu wa nuhin alf sana cewa yace Allah kara masa yadda tsakanin annabi wato annabi adamu da annabi nuhu shekara dubu ne tsakanin annabi nuhu da annabi ibrahim alayhi salam shekara dubu ne tsakanin annabi ibrahim da annabi musa alayhi salam shekara dubu biyu ne tsakanin annabi musa da annabi isa alayhi salam shekara dubu ne tsakanin annabi isa alayhi salam da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shekara 500 ne ko kuma 569 a wani kaurin kuma suna cewa shekara 600 ne tsakanin annabi isa da annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa isar rasul sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya aiko mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wal ana to a yanzu a lokacin da Shehu Ibrahim yake wannan tafsiri sai ya ce a yanzu halin da muke ciki ba da hijiratul rasuli bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alfun wa salasu mi'atin wa salasun wa salasuna wa samanuna sana a yanzu muna da shekara 1383 a lokacin da ake tafsirin da shehu yayi mu kuma yanzu muna da shekara 1441 a yanzu saboda haka sab'atu ala bi sanatin mabat shekara dubu bakwai sun cika cif shekara dubu bakwai sun riga sun cika cif kuma dama an faɗa manzala sallallahu ya ce duniya gaba ɗaya kwana bakwai za ta duniya gaba ɗaya kwana bakwai za ta kowane kwana ɗaya a wurin allah wato wato a duniya shekara bakwai shekara dubu bakwai za ta yi amma kowane shekara dubu a wurin allah kwana ɗaya wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun wato kowane kwana an kowane shekara dubu namu a wurin ubangiji kwana ɗaya ne to yanzu idan ka lissafa tsakanin annabi adamu alaihi salam zuwa annabi nuhu shekara dubu tsakanin annabi nuhu zuwa annabi ibrahim alaihi salam shekara dubu kaga dubu dubu biyu tsakanin annabi nuhu da annabi ibrahim alaihissalam shekara dubu kaga dubu uku tsakanin annabi ibrahim alaihissalam da annabi musa shekara dubu biyu kaga dubu biyar kenan tsakanin annabi musa da annabi isa alaihissalam shekara dubu kaga dubu shida kenan tsakanin annabi isa zuwa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama shekara ɗari biyar da sittin da tara ko kuma shekara ɗari shida kaga an samu dubu biyar da ɗari dubu shida da ɗari shida dubu shida da ɗari shida to kuma yanzu daga hijiran manzo Allah sallallahu alaihi zuwa yau shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya to kaga muna cikin extra time saboda haka duk wannan halin da ake cikin musulmi kar ya rude wani maganar annoba coronavirus ko wani menene yake faruwa duk musulmi mai hankali mumini mai nasuwa wanda ya fahimci addini ya tara hankalin sauri guda dama duniya ta riga ta kare me ya rage wannan hayaniyar duka da annobar da yunwa da makircin da tashin hankalin da damuwar da wannan satuttuka ko watanni da aka ɗiba ba sallar juma'a ba zikirin juma'a gaba ɗayan su kamshin alkiyama gaba ɗaya ƙura ce ta taso ta alkiyama shine kamshin ta yake dukan mu dinnan amma kar a rude kar a dauka na abu ne ya kamata mu tara hankali ko da annoban coronavirus ko babu ko da wannan yunwar da muke cikin ta zama a cikin gida ba sana'a ba kasuwanci ko da su ko babu su za mu tafi zuwa ga Allah kullu nafsin za'iqatul maut so da abin da ya kamata kawai mu fuskanci Allah da yawan istighfari da yawan tuba da yawan zikiri da yawan salati ga annabin rahama sallallahu alaihi wasallam da yawan karatun alkur'ani mu koyar da yaran mu addini mu koyar da yaran mu ilimin addini mu koyar da yaran mu soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa da kuma karatun alkur'ani wannan shine kan in mutuwa ta zo ta same mu in su da basu to mun musu foundation mai kyau amma a zauna kullum a ce italy mutum dubu kaza sun mutu america mutum dubu kaza sun mutu ingila mutum dubu kaza sun mutu wane ne mutum dubu kaza sun mutu a lagos a abuja a kano a kaduna wannan duka ba aikin mu bane aikin mu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah allahumma salli ala sayyidina muhammadin wannan shine aikin mu astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah mi ta zikiri mi ta istighfari mi ta salati mi ta karatun alkurani mi ta tarbiyyantar da yayanmu da zarar aka bude muka dan samu wata kafa mu je mu dan samu tarwusisi mu kawo ce bane gida amma kar a rudi a zauna ba zikiri ba ibada kuma a sara'ili ya zo ga kuma zunubai kuma zunubanmu ne dama suka je yawa maimakon mu gane mu tuba mun zauna muna ta kuka yunwa annoba da sauran maganganu da sauransu saboda ka yan uwa mu sani duniya ta riga ta kare duniya ta riga ta kare wala ilma illa inda Allah tabaraka ta'ala babu wani ilimi sai na Allah tabaraka ta'ala saboda haka shine Allah tabaraka ta'ala ya kira annabi Musa Allah tabaraka ta'ala ya kira annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake cewa karka damu da abin da Yahudawa suke maka ne karka manta ba wazkur إذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا ka tuna lokacin da Musa ya kira jama'ar samana Yahuda wannan ya ce da su ya ku jama'a ta ku tuna irin nimar da Allah tabaraka ta'ala ya muku ya sanya mafi yawancin annaba a cikin kusiki sannan kuma ya sanya mafi yawancin sarakunan duniya ku ne tun bayan Allah tabaraka ta'ala ya kwaci bani Isra'ila a hannun Fir'auna Allah ya ba su mulki ya turo annabawa cikinsu ya tada sarakuna a cikinsu haka aka yi ta yi har Allah yake gaya musu wa atakum ma lam yuti ahadan min alamin kai in takaice muku bayani Allah tabaraka ta'ala ya ba ku abin da bai ba wani ɗaya daga cikin wato tarikai ba na, na mulki da kuma wato annabta da kuma darbar zuma da yake sako muku da shi daga sassun tsuntsaye da kuma tsaga muku teku da Allah tabaraka wa ta'ala yi da halaka muku da fir'auna da sauransu dai gashi nan Allah ya muku baye baye da dama ya ba ku abin da bai ba mafi yawancin halittarsa ba abin da ya rage muku ya kaum ya ku jama'a ta urkulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum ku shiga wannan ƙasa mai tsarki ita ce ƙasar duwur ko kuma ariha ko sha ko baitul miqdis wato duka sunan al'ardul muqaddasa ne da urdun da dimashka da falastin da wani yanki na jordan duka suna cikin wannan yanki na al'ardul muqaddasa ne to shine Allah tabaraka ta'ala ya ce ka gaya wa yahudawa su shiga wannan gari a riha wannan gari abin tsarkakewa Allah ce kataballahu lakum wadda Allah tabaraka ta'ala ya rubuta cewa zai ba ku nasara a cikinta a lauhul mahfuz Allah ya rubuta cewa nan ne mazaunin ku amma kun bi duku da Allah ya umarci ku da ku shiga cikinta amma da sharadi in kun yaƙi jababirawa da suke ciki kun yi wa annabin ku biyayya wannan gari al'ardul muqaddasa ita ce sham ita ce ariha wala tartaddu ala adbarikum kada ku yadda ku juya ku ba da baya tanhazimuna wato ku gudu khawfal aduwi kuna tsoron makiyanku a tankalibu sai ku koma gidajen ku khasiri na tabaku duniya da lahira fi sa'ikum a cikin ɗawainiyar ku ƙalu buɗar bakin sai suka ce ya musa ya kai musa inna fiya ƙauman jabbarina a cikin wannan gari na sha akwai waɗansu kattun mutane ana kiransu amalika wato jabagirawa su ne ragowar adawa dogaye ne ma'abota ƙarfi ma kama ka ne tafka tafka to a nan ne za ka gane bambancin sahabban annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabban sauran annabawa sahabban annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba za su ce masa ya muhammad ba ba za su ce masa haka ba amma kaji su suka ce ya musa Allah tabaraka wa ta'ala ya koyar da mu la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadikum ba'da to sai suka ce masa ya kai musa ka sani a cikin wannan gari na sha akwai waɗansu mutane manya-manya dogaye ma abota karfi wa inna ka gan mu dinnan lanna da kulaha har abada ba za mu shiga garin sham ba hatta ya kharju minha har sai waɗannan kattun mutanen sun fita daga cikinta fa in ya kharju minha idan suka fita daga cikinta fa inna dakhiluna to daga nan ne mu kuma za mu shiga a za mu shige ta jabanu suka ji tsoro wa khabu suka firgita wa rafadu amran lahi suka watsar da umarnin Allah tabaraka ta'ala da ya musu wa amran rasuli suka watsar da umarnin annabi Musa manzansu da Allah tabaraka ta'ala ya aiko musu wa yau shine Allah tabaraka ta'ala yake gaya mana yake cewa wato Bismillahir Rahmanir Rahim قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya mana a yau ya ce to da waɗannan wato a mutane na annabi Musa dama lokacin da za a yakin Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci annabi Musa alayhi salam da ya zabu wato zababbun mutane goma sha biyu daga cikin kabilun yahuda goma sha biyu da ya zaɓe su sai ce ku je ku leƙo mini garin sham ku ga yaya jama'ar suke yaya ƙarfinsu yake yaya makamansu yake yaya shirinsu yake yaya tanadinsu yake to da waɗannan zababbun mutane guda goma sha biyu suka zo suka binciki waɗannan wato amalikawa waɗannan jabagirawa sai suka iske wato ƙarti ne na gaske mutum ɗaya daga cikinsu zai iya zuwa daji ya ice ya kwashi waɗannan ƙabilu na yahudawa goma sha biyu ya zuba a gefen ice ya je ya kai gida domin abin da ya faru kenan lokacin da suka je suka fita bayan gari sai wani daga cikin su waɗannan jabagirawa ya fito gona ya zo ya yi ice sai ya ga waɗansu ƙananan mutane su goma sha biyu sai ya kwashe su sai ya zuba a cikin aljihu ya je gida sai yana gaya matarsa kin ga waɗansu mutane mutane ne ga su kamar mu amma kuma 'yan ƙanana ya kike gani mu ba yara su yi wasa ne ko kuma mu sake su su tafi shi kenan dai har Allah ya kubatar da su suka gudo suka dawo to da suka dawo maimakon su zo su gaya wa annabi Musa alayhi salam sai suka tafi suna ta gaya wa jama'ar su da ai wannan yaki ba yadda za a yi shi wallahi mutanen nan sun fi karfin mu wallahi mutanen nan ai girman su ya wuce yadda muke ilabin su ma sai kanti irin uku sun taru za su iya daukan guda daya kai abun din su ai sai mutum bakwai ne za su iya dauka ai kaza ai kaza ai kaza suna ta yaya ta maganganu sai sauran jama'a sojoji sai suka tsorata shi ne Allah ya ce amma ba duka bane suka yi haka qala rajulani sai waɗansu mutane guda biyu ƙala lahum rajulani waɗansu mutane guda biyu suka ce da su nuqaba'ul asbadi kenan wato sauran mutum goma ɗin na zababbun ƙabilun yahudawa waɗannan mutum biyu suka ce da su minan da zine khahuna daga cikin waɗanda suke tsoron allah kuma suke tsoron mukhalafata amrillahi saba wa umarnin allah su wane ne waɗannan mutane guda biyu su ne yusha ɗan nun wato almajirin annabi musa ne alayhi salam shine hadiminsa wanda suka je wurin khadru tare wanda allah ke gaya mana wa isqala musa li fatahu to shine yushau dan nun sai kuma na biyu shine kalibu shi kalibu dan kanwar annabi musa ne maryam waɗannan su biyu din nan su ne suka ji tsoron saba wa umarnin allah tabaraka ta'ala wato daga cikin nuka ba'u zababbun wato mutane goma sha biyu daga cikin kabilun yahudawa allah zai ba asahu musa dan da abin musa alaihissalam ya aike su fi kashfi ahwalin jababirati domin su je su binciko masa halayen jababirawa musa shi annabi musa alaihissalam ittakhadha isna ashara naqiban ya ɗebi wato zababbun jama'arsa har guda goma sha biyu likulli siddin ga dukkan kabila ɗaya daga cikin kabilu na yahudawa ya zaɓi na ƙibin zaɓaɓɓen mutum mursuluhu ya aika shi ila sibbi wato zuwa sauran kabilinsa allazi yantasibu ilayhim waɗanda yake dangantuwa zuwa gare su wa yuballiguna aidan ila Musa sannan abin da ke damun waɗancan kabilun kuma sai su gaya musu sai su zo su gaya wa annabi Musa in annabi Musa yana da jawabi sai ya gaya wa ɗaya daga cikin waɗannan zaɓaɓɓun jama'a nashi sai ya ce je ka gaya wa ƙabilarka su kuma ƙabilun in suna da damuwa sai su gaya ma wannan wakili nasu sai ya zo ya gaya wa annai musa alaihissalam falamma amara allah bani isra'ila bi dukuril ardil muqaddasa lokacin da allah tabaraka wa ta'ala ya umarci bani isra'ila da su shiga wannan ƙasa mai tsarki a fiha wato ƙasar sham wa kana fiha jazabiratun a cikin wannan ƙasa akwai amalikawa jababirawa mutanen su iwata ba a sa musa isna ashara na kiban sai annabi musa alayhi salam ya aika mutane goma sha biyu zababbu yadda riku ala ahwalin jababirati dan su je su binciko masa halayen jababirawa ya suke fara'au min azamatil khalqi sai suka je suka ga irin girman halittar su wa dulil qamati da kuma ainihin tsawon gabobin su ma hayyarahum suka ga abin da ya dimauta su bayan ma raja'u lokacin da suka dawo qala lahum yusha'u sai shi yusha'u shi ma annabi ne bayan wafatin annabi musa alaihissalam allah ya aiko shi wa kalibu da shi wannan wato a ɗa na kanwar annabi musa alaihissalam mai suna kalibu sai suka ce da sauran mutum goma uktumu ma ra'aitu ku ɓoye abinda kuka je kuka gani fa illa an musa wa haruna fakat kar ku gaya wa kowane soja kar ku gaya wa kowane jarumi sai annabi musa da haruna kawai su kadai za ku gaya wa falam yaktumu sai ba su bi umarni ba ba su goye wannan sako ba akhbarun nasa suka ba mutane labari da halin jababirati da halin jababirawa fa jabalu sai suka ji tsoro minhum daga yaki da jababirawa illa kalibu wa yusha illa kaliba wa yusha sai kalibu da shi da yushahu su kadai ne bisu bayyana da wannan maganganu ba kuma lazani khafa Allah tabaraka wa ta'ala wa katama ahwalil jababira su kadai ne suka ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ba su bayyana ba suka ɓoye halin da suka gani na jabagirawa illa an musa alayhi salatu wassalam wa harun sai dai annabi musa da annabi harun su biyun nan su kadai aka gaya wa halin da ake ciki to su ne waɗanda Allah ke faɗi an'amallahu alaihima da yushau da kalibu su ne waɗanda Allah ta'ala ya yi ni'ima gare su bil ismati ya ba su kariya ba su tona asiri ba fakata ma suka ɓoye matsala a alayhi abinda suka je suka leko na asiraran jababirawa min hali na daga halayensu illa an musa ba su gaya kowa ba sai annabi musa bi kilafi baqiyatin nuqabai sabanin sauran zababbun wato kabilun nan guda goma fa abshawu suka tona asiri wa jabalu kuma suka sa tsoro a zuciyarsu sannan suka sa tsoro a cikin zukatan sauran sojoji to su waɗannan mutum biyu da yushaku da kalibu sai suke gaya wa sauran sojojin urhulu alaihim baba ku shiga ku yaƙe su ta ƙofar garin su babar kare tiyani ƙofar garin ariha ƙofar sha ku shiga ta ƙofa ku je ku yaƙe su wala takshawhum kada ku ji tsoron su fa innahum ajsalun kuna ganin su maka maka tafka tafka tika tika wato jiki ne kawai kenan bayan sun je sun yi leƙo wannan gari na jabagirawa to sai suka gaya wa sauran mutum goma suka ce da Allah kar ku gaya wa kowa ku bari mu gaya annabi Musa da annabi Harun alayhis salam mu kama bakin mu sauran sai suka gaya wa sauran jama'a su kuma su din sai suka boye magana suka ce kar ku damu mu je mu shiga ta kofar garin mu je mu yaƙe su mu je mu yaƙe su kuna ganin su manya manya masu jiki ga do ga su dogaye ba su da wani ƙarfi domin jikkuna ne kawai ba su da zakata ajsadun bila qulubin dukkuna ne da su amma ba su da zukata halatul kuffari haka halin kafirai yake zaka gan su manya manya ga makamai ga kudi ga mulki ga sojoji amma da yakin zai kama tarwar asai saboda dukkuna ne ba zuciya haka su ma munafikai haka suke fa iza da khaltumu idan kuka yadda da umurnin mu kuka shiga wannan gari a riha ko kuma wannan gari na sham fa innakum galibu muna tabbatar muku wallahi ku ne za ku girin jayi wa'adu suka yi wa sauran 'yan uwansu sojoji alkawari annan cewa su za da kalu idan suka shiga garin sham sai ya gari gunar jabagarati za su rinjayi waɗannan manyan mutane kartin jabagarawa wahum min aina lahum ilmun bizalik shi wai ce to wai su waɗannan da yusha'u da shi kalibu ta ina ne suka samu ilimin sanin cewa idan an shiga garin za a yaƙi waɗannan dogayen mutane waɗannan ƙartun mutane a ina suka samu wannan ilimi ya ce biwa dillahi tabaraka ta'ala san cewa idan sun shiga wannan gari za su yi nasara saboda alƙawarin da Allah tabaraka wa ta'ala ya musu cewa udkhulul ardal muqaddasata allati kataba Allahu lakum ku shiga wannan gari mai tsarki wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuta muku nasara idan kun samu kun shiga kun yaƙe su kun wa annabin ku da'a shine annabi Musa alayhi salam lamma wa adamullahu lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya musu alƙawari cewa zai ba su nasara annal arda lahum cewa wannan al'ardul muqaddasa garin sham cewa nasu ne wa hum wasiquna bi wa'dillahi sai suka zama sun amince da alƙawarin Allah tabaraka ta'ala alimu sun sani annahum cewa su idan sun shiga sayun saruna alaihim wato da sannu cikin kwanciyar hankali Allah zai taimake su akan waɗannan jabagirawa wani haza saboda haka ne khaffafu alaihim al'amr suka sauƙaƙa al'amarin ga sauran yan uwansu sojoji da shi kalibu da shi yushabu suka sauƙaƙa wannan al'amari suka ce da su udkhulu alaihim ba ku shiga ta kofar wannan gari bi mujarradi usulikum wato daga zarar aka ce kun shiga libabil kareti ga wannan kofa ta sham sataghlibunahum da sannu za ku rinjaye su bi dalili a wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin abin da ya samu ga muku wannan Allah tabaraka ta'ala ya ce wato in dai har kun yi imani da gaskiya to ku dogara da Allah tabaraka ta'ala to in ko kun dogara da Allah tabaraka ta'ala imanin ku ya tabbata la budda Allah tabaraka ta'ala zai taimake ku inna Allah sani cewa Allah wa'adakum an-nasru ya muku alƙawarin zai taimake ku al'ardul muqaddasati wannan ƙasa mai tsarki da ake ta magana ya al'ardul lati kanis tun al'anbiya ita ce ƙasar da annabawa suka fi yawan zama cikin dalilin da yasa aka kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan daren Isra'i da Miraji domin a tara su wannan ƙasa al'ardul muqaddasa wato ita ce asalin ƙasar da ake ce mata ko da ne ka zo an fika ko da ne ka zo an fika to sai Allah tabaraka ta'ala sai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da zai tafi sama ya fara zuwa garin a tara duk wani wanda yake jin ya isa tun daga manzo zuwa annabi zuwa wali irin su khadru irin su irin su asibu dan barkaya irin irin waɗannan waɗanda su ma sun zauna a wannan yanki aka tara gaggan annaba da manzanni manzo Allah sallallahu alaihi yana shigowa duk suka miƙe jibril ya kama nan sai ce shiga kai wasu sa kuma annabi ya shiga sallallahu alaihi wasallam ya wasu sallah suna ji suna gani annabi ya tashi sama sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan gari al'ardul muqaddasa din nan da ake magana nan ne mazaunin annaba mafi yawancin su kaburburan su yana wurin ne wa zarfu yusharrafu bi sharfi mazrufihi shi gari bai da wata daraja yana samun daraja ne da albarkar wanda ya zauna a cikinsa gari bai da wani daraja sai dai darajar wanda ya zauna a cikinsa taƙaddasar bi sababi sukunan anbiya wato garin sham ya samu tsarki ne saboda dalilin zaman annabawa ciki nan ne wurin bautansu nan aka haife su nan ne kaburburansu da su da manzali faiza ɗabar mazruhu idan aka ce maka mazauni ya yi tsarki a idan aka ce maka wato wato a mai zama a wuri ya yi tsarki annabi suleiman alaihissalam mai tsarki ne wannan shine abin da ake so a gane da kasar maka da kasar madina da kasar morocco da kasar senegal da kasar nigeria da kasar america da kasar ingila da kasar germany da kasar japan da kasar faransa dukka ɗaya ne amma me yasa maka ta yi tsarki a nan aka haifi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam me yasa madina ta yi tsarki a nan aka birne shi sallallahu alaihi a nan ya rasu to duk inda ka dace maka wuri yayi daraja ba kasar bace mai daraja wanda Allah ya saka a kasan shine mai daraja sai kasan ma sai ta yi daraja to shine abin da ake so a gano to shine ya yace wato kasar sham ta yi tsarki ne saboda annabawa da manzanni da allah tabaraka ta'ala ya zuba a wurin na'am naji watakila wani ya ce mun ya sukuru hal jabagara to aidan ka ce annabawa da manzanni sun zauna to ka manta kuma manya-manyan kafiran duniya da jabagarawa da fasikai da fajirai su ma duk sun zauna a wurin ya ce kwarai na sani walakin na alkhaira ya karbi shara sai dai alkhairi duk inda yake komun kankantarsa yana rinjayen sharri komun yawansa fali haza saboda haka garawar khairu ala sharri a kowane zamani a kowane gari a kowane anguwa a kowane gida a kowane wuri alkhairi shine yake rinjayen sharri hatta anna sukunan jababirati har gashi ma garin jababirawa ma mana al'arda min an tafuna muqaddasatan garin jababirawa ne ba amma Allah ya ce musu urkurin ardal muqaddasatan lati kataba kataba Allahu lakum ku shiga wannan gari mai tsarki duk daga jababirawa a ciki amma Allah ya kira ta abin tsarkakewa kai su sakana la anbiya'u domin ku annabawa sun zauna a ciki qalu ya Musa قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قائدون a su yahudawa ko kuma sauran sojojin nan na banu isra'ila sai suka gaya wa sauran ƙabilunsu ga halin da mutanen da za mu yaƙa fa ga yadda suke buɗan bakin sai suka ce ya kai musa inna fiha ka sani a cikin wannan ƙasa wannan gari na sham wato a cikinta akwai ƙauman jabbarina waɗansu mutane wato amalikawa dogaye karti maka maka tika tika kuma tafka tafka wa inna ka gan mu nan lan nadkhulaha har abada ba za mu shiga wannan gari da ka matsa sai mun shiga ba abadan har abada ma da mu biya matukar waɗannan kattun mutane suna cikin ta fazhab anta idan ka matsa sai an shiga to ka tafi kai kadai wa rabbuka ka kira ubangijinka ya raka ka kuje tare fa katila ku je ku yake su faƙatilahun ku je ku yaƙe su inna mu kagan mu ƙa'iduna hauna muna zaune a nan ba inda za mu je kaga wannan rashin kunya ce to wannan kalma da suka faɗa sai ta janyo musu masifa tunda suka ce inna hauna ƙa'iduna muna nan daga nan ba inda za mu matsa sai da suka shekaru arba'in a wurin ba inda suka je idan suka tashi daga wurin suka yi tafiya suka wuni suna tafiya in sun gaji sun kwanta sun yi bacci da sun farka sai su ga sun daga inda suka tashi a nan suke haka suka dinga sai da aka shekara arba'in ba su je ko ina duk wanda suka faɗi wannan magana sai da suka mutu a wannan a wannan a wannan tsawon shekara shekaru arba'in ba su koma garinsu ba to shine suka ce inna hauna qa'iduna inna qa'iduna an al mu mun zauna anan ba za mu matsa ba ba za mu je mu yakin ba ahuna muna nan rafadu amrallahi suka watsar da umarnin Allah tabaraka ta'ala wa amra rasulihi da kuma umarnin manzansa Musa ashadda rabbin mafi tsananin watsarwa har da rashin kunya ya shiga ciki lanna da kulaha abadan suka ce har abada ba za mu shiga wannan garin ba ba za mu je mu yakin ba ka je da kai da ubangiji ku je ku yage suka gaya wa Allah tabaraka ta'ala wannan wato sun kasance su mutane ne masu yi wa Allah jiki fada haza saboda haka itaqadu suka kudirce a zuciyarsu annallah jismun cewa Allah ma jiki ne yamshi ma Musa alayhi salatu wassalam wai ya tafi shi da Musa su je su yage fazahab ka tafi anta wa rabbuka da kai da ubangijinka ku je ku yage awwara kuka yi ka ko kuma ku je ubangijin ka ya taimake ka a nan za ka gano cewa banu isra'ila ba su da ladabi kuma a nan za ka gano cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na musamman ne cewa sahabbansa Allah ya saka musu da alheri su suna da ladabi ba su kasance kamar waɗannan ba su waɗannan sun ga annabi Musa alaihi salam cewa a fasa ban tawar kuka bakatila inna hauna qa'iduna ka tafi da kai da ubangijinka a ku je ku yakin mu muna nan ba za mu matsa ko ina ba amma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar hudaybiya abinda suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce masu suka yi inna la naqulu laka kama qalat banu isra'ila li Musa alaihi salam fa zahaban tawarabbuka faqatila inna hauna qa'iduna mu ba za mu gaya maka abin da banu isra'ila suka gaya annabi musa ba cewa ka tafi da kai da ubangijinka ku je ku yi yakin mu muna nan ba za mu matsa ko nan da can ba walakin sai dai musa habbanka na ƙulu da ka za mu ce da kai izahab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akum muqatilun ka je kai da ubangijin ka taimake ka mu ko muna tare da ku zani yakin abinda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka gaya masa kenan shi yasa shi Ibrahim yake musu kirari faman nuqaba'ul mustafa min al-ishbihim wa ansaru isa duna sabil mushaffai tarahum ka annal mawta fihim hayatu wa aqaduhum khairul wara bi tabassum duk inda manzo Allah ya sa gaba za ka ga sahabbansa biye da shi ba sa ja baya shi yana gaba yana murmushi su kuma suna baya suna biye da shi kowa da takobi a hannunsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to haka aka yi su waɗannan sahabbai na annabi Musa alaihi salatu wassalam suka ce masa fa zaɓa an tawar buka faƙatila aw warabbuka yu'inuka ka tafi da kai da ubangijinka dama ka ba mu labari cewa zai taimake ka to ka je ya taimake ka faƙatila ku je ku yi yaƙin inna hauna qa'iduna mu muna zaune a nan ba inda za mu je ƙara qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال ربي لا قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين annabi musa alayhi salatu wassalam sai ya ce a a fusace ransa ya ɓaci saboda jin wannan mummunan lafazi daga bakin sahabbansa to a wannan lokaci sai annabi musa ya gaba abin da ya rage illa ya muguwar addu'a kan sai ya ce rabbi ya ubangiji ina roƙonka inni ka sani ko kuma ka sani cewa ni la amliku ban iya mallakar zuciyar kowa ba daga cikin sojojin nan ko sahabban nan nawa balle in tilasta su akan su bi ka ko su bi ni mu je mi wannan yaki illa nafsi zuciyata kawai zan iya mallaka kuma zuciyata da ruhina da jikina baki ɗaya na baka ya Allah wa illa idan kuma banda ni kaina da zuciyata to ahi harun shine dan uwana annabi harun da ni da dan uwana kawai na mallaka wala amliku gairahuma ban mallaki wani abu ban da su daga zuciyata sai zuciyar dan uwana harun su kadai na mallaka kuma Allah ga suna kawo maka ba ajburhum ballantana in tilasta su an da'ati abu biyayya gare ka fafruk saboda ka ya Allah ina roƙonka ka raba ka raba mu ko kuma fafsul ka yanke alaƙa bainana tsakaninmu wa bainar kawai fasikina da tsakanin waɗannan jama'ar yahudawa fasikai da a alaihim annai musa ya fusata har yawa yahudawa ko kuma waɗannan wato ƙabilu na wato banu isra'ila su goma dinnan da sojojinsu ya musu muguwar addu'a alaihi salatu wassalam da an yi fariƙa allahu bainahu wa bainar lazina imtana'u an imtisali amrillah wato ya yi musu addu'a Allah ya raba shi tsakaninsa da tsakanin waɗanda suka ƙi su sadar da umarnin Allah ta baraka ta'ala. Ƙada Allah.
قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تاس على القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين آه da Allah tabaraka wa ta'ala ya ji lafazin annabi Musa ya ga kuma irin fusatar da annabi Musa yi ya roki Allah tabaraka wa ta'ala cewa ya raba shi da shi da dan uwansa Harun alayhi salam alayhi assalam da kuma wato yaransa yusha'u da kuma ɗansa ko sirkinsa kalibu to sai allah tabaraka ta'ala sai ya ce fa inna ha muharramatun alaihim musa ka kwantar da hankali wannan gari abin haramtawa ne ga su waɗannan banu isra'ila waɗanda suka faɗi wannan mummunan magana abin haramtawa ce gare su wannan ƙasa mai tsarki a bar haramtawa ce a gare su an yar huduha ba zan taɓa ba su daman su shige ta ba arba'ina sanata har sai an kwashe shekaru arba'in ya tihu da fil ardi suna ɗimuwa a cikin ƙasa wato shekaru arba'in za su suna yawo tsakanin inda suke zuwa ardul muqaddasa ne babu tunda suka ce inna hahuna qa'iduna to ni kuma Musa ka sani zan tsare su wannan addu'a da kai na amsa zan tsare su a wurin shekaru 40 ba inda za su in suka yi tafiya ko mun daɗe wanda suka yi suna tafiya ko mun kwanakin da suka yi in suka kwanta suka yi bacci to da sun farka za su gan su daga inda suka taso suka fara za su fara shine Allah tabaraka ta'ala ke gaya masa cewa fa innaha muharramatun alaihim an yadkhuluha 40 sanatan yatihuna fil ard 40 sanatan fil ardi yatihuna shekaru 40 suka yi suna cikin dimuwa a cikin mil 27 kamar misali a ce daga nan zuwa maraban jos kenan. daga nan zuwa maraban jos amma sai da suka shekara 40 suna tafiya in suka kwanta suka yi bacci da sun tashi sai su gansu daga inda suka tashi saboda cewa da suka yi inna hauna ka'iduna Allah ya ce to shikenan ni za ku yi lalata to bari ku yi ta zama a wurin ku tunda kun ce ba za ku matsa daga wurin ba ku yi ta zama a wurin fala ta asa ya kai Musa kada ranka ya baci la ta azan kada kai bakin ciki alal qawmil fasikina a bisa waɗannan wulakantattun jama'a fasikai da a alaihim Musa annabi Musa alaihi salam ya yi musu addu'a ya yi musu addu'a fada kaduttiya sai suka shiga cikin dimuwa fata hayyaru suka fita hayyaci suka rikice muddata arba'in na sanatan tsawon shekaru arba'in fitis ata farasika a cikin tafiyar da bata fi farsakhi tara ba wato mil ashirin da bakwai amma suka shekaru arba'in tsakanin wannan wuri kanu yasiruna sun kasance wato suna tafiya a yasirunan laila suna tafiya da daddare tsakanin falasɗin da wato aila daga balas din zuwa aila suna yin tafiyar dare jadina suna tsananin kokari bai za asbahu amma da sun waye gari da zahun fil mawdi'il ladhi ibtada'u minhu sai su gansu daga inda suka tashi jiya in suka yi tafiya mai nisa bayan sun gama kokari da walalu sai su gansu daga inda wato suka suka fara abin da ya faru bayan annabi Musa alaihi salam yayi addu'a ana cikin tafiya kawai sai aka ga wata inuwa ta zo ta lullube su inuwar ta yi baki kirin da gani masifa ce za ta sauka kawai sai Allah ya annabi Musa alaihi salam wa ya ce masa ya Musa ila mata ya asi haza sha ya kai Musa wai har sai yau shine mutanen garin nan naka Yahuda wannan za su bar saba mini ne da urikan nahum jami'an to yau dai magana ta kare tunda har za su iya faɗin bakar magana suna gaya maka fasaban tawarbuka faqatila inna hauna qa'iduna to yau ni kuma zan harkar da su ga baki ɗayan su sai annabi Musa ya ce ya ubangiji ina roƙonka ina roƙonka ka yabe musu ina nema musu ceto sai Allah ya ce kar gafartu lahum bi shafa'atika ya Musa hakika na gafarta musu na karbi cetonka da ka nema musu ya kai Musa amma kuma Musa kar ka manta ba a cikin addu'ar da kai ka ce fafru bainana wa bainal qawmil fasiqin Allah ka raba tsakaninmu da tsakanin jama'ar fasikai ni kuma na riga na amsa Musa saboda haka ka sani cewa wannan addu'a na riga na amsa fa bi halabtu da urimanna alaihim dukulan abdul muqaddasa wallahi na rantsi da zati na zan haramta musu shiga wannan gari mai tsarki wato sham fa innaha muharramatun alaihim to kaga anan za ka gane bambancin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da annabi musa alaihi salam annabi musa da aka fasa tashi sai ya ce fafruk bainana wa bainal qawmil fasiqina amma sallallahu alaihi wasallam da aka fasa tashi sai ya ce allahumma ghafir li qaumi fa innahum la ya'lamuna a wata riwaya allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamuna Allah ka gafarta jama'ata waɗanda suka zalunce ni ba su san ni bane Allah ka shiryar da jama'ata waɗanda suka yi min wannan wauta ba su san ni ba ne ya rabbi ya rabu ya rabawu ya samadu ba kun mu yi sallana ya wahid ahadu ya barru ya witr ya ainihin muradi a can ya man la lahu shafa'un kalla wala waladu a kis ubai da nufar rishkar bahu abadan ya man la shafi'a lahu haqqan wala niddu an tarjiya su bi kulli khaifin wajali ya rabbu ya haqqu ya man la lahu diddu farrij li ummati khairil khalqi gammahum wala yanaluhum nasabun wala hasadu بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الانساب يا احمد صل وسلم على خير الورى جدد محمد ال اصحابي سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم على اله حق قدره امداد العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين